أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmin gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara irinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan hudu shekara 2021 a darasinmu na jiya muna cikin suratul Oman mun tsaya ƙarshen aya ta 21 yau insha Allah za mu tashi aya ta 22 ta wannan sura suratul Oman
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقبة الأمور أن واقع مهارة ganin da kamata ana kasu ana tsayawa ko tambaya ba a jin abin da ake wuri idan mutum yana da wani fahim tambaya kan darasin da muka yi ko tambaye shi idan mun zo zan fara karatu kayan fara karatu ya mutum ya kawo tambaye ko a rubuce ne ko zo kusa ya tambaye shi kayan fara karatu amma fara karatu ba ta tsaya ba wajen wani abu da insha Allah nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana matsayin imani na kwarai ba na baka ba ya ce wa mun yusuf mutahu ilallah duk wanda ya mai ka huskar shi zuwa ga Allah wa musin kuma yana mai kyautata aiki na ma'ana wanda ya ma'ana wanda ya kaɗaita Allah da ibada Allah kaɗai yake bauta Allah kaɗai ya nuna da bautar shi bayan ikhlasi wajen aiki don Allah kuma ita kanta ibada da yake wa musu iyayenta iya kyautata ibada mun karanta a baya cikin hadisi na jibril na magana isa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak shine kidan kidan bautar Allah ta gaskiya kamar Allah na gabanka idan dai ba wani kolokolo zaka yi yadda ya kamata wannan shine wanda ya mai wuya zuwa ga Allah muska shi zuwa ga Allah iya mai kyautata aiki faqad istamsaka bil urwatil wusqa wannan ya riko da wata ana can igiya asalin alkurwa igiya ce idan aka kulla ta domin idan wanda ya san shiga rijiya ko wani aiki kamu da igiya in aka kulla igiya wannan kullun shi ne mutum ke rikewa don hawa sama ko rike ta shi ne markar igiya wannan kullun ma'ana nan karin magana ne duk wanda ya yi irin wannan aƙida kada ta Allah da ibada yana kyauta ibada ya rukun matsira mai ƙwari shi ne igiya mai ƙwari kenan kenan zai tsere da cikin sha Allah shi ne mana al'urwatul wusta kenan kulli mai kwari mana wanda baya sun cewa yace dan haka wa illa aqbatul umur din dai nan kenan ai kai a kawo a gogar mai a je a dawo in me aka yi dai da wanda yayi na kwarai da wanda yayi lala gaba ɗaya karshen al'amari gaba ɗaya za a koma ga Allah kuma Allah zai hukunci da kowa da wanda yayi na kwarai da wanda yayi na banza dan haka mai Allah ce mun kafara wa man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bi dhati
to tun da an yi bayani cewa duka dai al'amari za a tattara ƙarshen al'amari gaba ɗaya za a tattara koma ga Allah subhanahu wata'ala don haka wa man kafar fala ya sun kutu wanda ya fitirce kiya an yi kira ya yi imani ba ana kwarai ya ce bai yi to kai kai ka da hankali mana kai bata maka rai me kai bata maka rai ilaina marji'uhum Allah ce duka da na kwaran da na banzar gaba ɗaya Allah ce gare mu za su koma kowa ya ƙari ya koma ga Allah da wanda ya da wanda bai ba za ka ɗace fa nunabbihum bima amilu Allah zai ba kowa sakamakon abin da ya kasa a duniya da Allah sa abin da kowa shi buka duniya ake nan kaka da hankalinka wanda ya imani wanda ya imani ma kan shi yawa za a tattara a koma ga Allah shi kuma Allah ya san komi zai ba kowa sakamakon abin da ya kasa a duniya inna la alimun bi dhati sudur Allah ba abin da ka aikata ma Allah ya san abin da ke cikin zuciyar ka yana aikata haka nan ba abin da yake boyuwa ga Allah kan wani ya dame ka tara ma hankali wanda ya ta kwarai don kai shi wanda ya mummuna ma kai shi Allah ce numatti'uhum qalilan numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabin ghalid anan duniya ya kai ma na kaure da morin sai abin suka ga dama kasu dame ka Allah ya ce numatti'uhum qalilan za mu je da dasu- da za mu je da su daɗi na rayuwar duniya rayuwa ce yar kaɗan ɗan daɗi ne kaɗan kuma na turahum ila azab ghalid kuma za mu gama su mu danna su cikin azaba mai ƙarfi mana mai tsanani zaka yi za ka ga duniya a ci a sha a yi abin hawa a yi wani a ƙare ɗan jin daɗi ne kaɗan sun na turuhun za mu gama su za mu sa su zuwa ga ila azabi na ghalib zuwa azaba mai tsanani ma ce mai kabri mana azaba mai kabri ce mana mai ƙarfi kenan kenan ka su dame ka a nan duniya za ka ƙara duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan za su koma ga Allah sai su ce azaba
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أنا أنا سبحانه وتعالى لابار ووتا تمشركي wanda suke kiran wani Allah sun kama wani Allah inda har za ka musu tambaya ya Muhammad man khalaqa samawati wal ard waye malicin samai da kasai iya ka kan ga gaskiya maka gumkin su ko ko za ko za ko a la yaqulunna Allah su da kansu za su ce wannan sama da ƙasa mahalicinsu Allah ne su ƙuli alhamdulillah Allah Allah ya yi manzo shi umarni ka ce mana godiya ta tabbata ga Allah akan kawo hujja gare su ka gama Allah godiya kenan duk shekantakar da ake an sanar da abun alhalik Allah ne ba mai ce maka abun bauta shi ne wanda ba Allah ba kenan Allah shi ne mahalicci wanda wannan kenan ya tabbatar da bautar wani mahalicci kenan shirme ne shi ma amma me ya ma'ana makhluq ne to me wannan aikin shine Allah haka ne to me yasa zaka yi kuka mu wani shi da mana kamar dokan matsayin mahalicci nake tabbatar da gaskiya madogara to kwara tana ga masu imani masu bautar Allah shi kadai mahalicin samai da ƙasa jabal akatharuhum la ya'lamun wannan magana haka take cewa Allah shi ne mahalicin sama da ƙasa da kuma mine ne a mutu daga muhiyyar mutane musamman da haka suna kama wani Allah a wajen an bauta alhali ga wanda yake alhalin wanda ya dace a ɗauka da bauta ba wani ba amma sun bar Allah sun kama wanda bai makalu wanda bai komi ba ɗan wa'ana zai karantar da kai da halin kodin shawa kwanton kawarai wai kakka ɗauka irin wasu kawarai na yanzu a ce na yanzu wanda suka sama babu Allah gaba da su ba sa inkarin abu Allah kuma ba sa inkarin hatta da waɗannan gumaka nasu su ma mahalukai ne don daga cikin talbiyarsu labbaik al'amur labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan ko laka wa mamalaka ko ai suka aikin hajji ya Allah mun amsa ma kiranka ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da kai kai san mallake shi da abin da malaka ba daya kai shi ma abokin tarayyar naka ne Allah mulkin ka ne kenan su ma kuma kan nasu sun bari da Allah kenan menene aqidar su gurin bin hanya bin intermediate ba a yi bautar Allah kai tsaye sai an yi sai an yi tsani tsakanin su da Allah kuma wannan wai kaka ce a cikin kullum shi ake hana mutum bautar Allah da ka ƙwarai shawa sun san da Allah kuma sun san da girman Allah mahalicci mai guna ga kori amma tunaninsu Allah mai wannan iko mai wannan kudura ta yaya za a bauta mai kai tsaye ina kai bawa kai Allah ya ƙari haka kada akwai nau'in girman Allah amma kan jahilci akan jahilci ne su sun san da Allah sun san girman Allah amma suna ga Allah ya huce a bauta mai Allah kai tsaye sai bauta wajen ƙanana masu daraja masu tsarki ta kuma a samu kusanci zuwa ga Allah abinda ta da yahudawa da kiristoci wanda ba sanin isa ta haka ne suna da abu ta wannan intermediate tana a sun zuwa hatta da basu basu aljanu su suna ga bin wannan hanya ce ta baka ɗaya bauta ma Allah kai tsaye shi da kuke ga cewa hatta tsawafin da suke na ƙorashawa suna tsawafi zurzuke da wasu zurzuke hamada su hamada illa ma maza su yi da rana maza su yi da ne kuma a nan wani menene tunaninsu da suke aikin kaka ce wani abu ne wani wadatar da Allah ne tunani ne aiki da kani suna ga wannan ɗaki mai tsarki ɗakin Allah ka zo ka kewa shi da kayan da ka zaɓa Allah ka zo yadda Allah ya ga gurin wannan shi tunanin zuwa sai kullum mutum ya kawace mai bada Allah da ka da ra'ayi eh ya kamata ai kaza kaza ta haka ya lakar da murku kaza ya kamata kaza a kurin bautar Allah abu ne Allah ya ce ayi ayi abai abu ne in da aka ce ma kurin ga yanda ake ta kun kai kaza kawo ra'ayi kaza a cikin abin ra'ayi abin ra'ayi ya kai murku ya baro suna ga ya haka ne kaza kaza shi da kaga cewa busu da awaki sai zur da haka ka zo duniya wannan kaya ka saba ma Allah ka je ɗakin Allah da kaya ka saba ma Allah ka je yadda Allah ya to kenan hatta da gumakansu suna ga wannan gumaka su suke ta wannan hanya ce suna ga wasu rai ne masu tsarki mala'iku ne a ciki waye ɗan kano ta musu daga nan ka samu sun cito ga Allah malici to dai Allah ce duk wannan shirme ne lillahi ma fi samawati wal ard lillahi ma fi samawati wal ard inna allaha huwal ghaniyul hamid na'am lillah na Allah ne mana a ce mulkan wa halkan wa abida ma fi samawati wal ardh duk abin da ke cikin samai da kasai halittar Allah suke bayi suke na Allah kuma mulkin Allah ne inda Allah na masa yake kuma me duk abin da sama da gaba da mulkin halittar Allah ne bayan Allah ne ko mulkin Allah ne yanda Allah suke yi da shi inna Allah huwa al-ghaniyyu al-hamid Allah shine al-ghani mana wanda bai bukata wajen kowa kuma Allah alhamid Allah abin yabo ne Allah ya cancanta a yabe shi ko da baka yabe shi ba butulcin ka yana ka yabe shi Allah cancanta ya yabe shi ba wani ya kamata Allah kama a ba kamata bane ba Allah haƙƙin bauta gare shi haƙƙin abu ne gare shi akalla ya yi ka ya baka ci ya baka sha ya baka neman da yawa kan cikin ka dole ne Allah wani dole ba sha sha wani butuli ne shine kafirci kufran al-kufr shine rike nima rishin ganin nima shine malakin Allah alhamidi ne Allah cancanta ya aibe shi Allah abun yabo
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير نعم كان wannan aya Imam Ibn Kathir rahimahullah yace wannan aya Allah mai girma yana ba mu labarin azamakin shi girman Allah da daukakar Allah da siffofin Allah ba wani makhluki zai iya iyakance su Allah ya huce lissafi wani mai lissafi sai manzo Allah ya addu'a la husi sana'an alayk anta kama sana'an ala nafsika ya Allah diye ban zama ka Allah ban kai gayar yaban da ya kamata a maka din da kai ba Allah ya kai ba kai ban da kamata a mishi ya huce haka na shine kawa na cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqala za ka gano abu Allah ke baka misali dan ka gano da cewa girman Allah bai iya bai da bai da iyakar cewa yace inda duk abin da ke cikin ƙasa na itacen duniya kurmi ne ba kuma duk ice da duniya da ke ice a ce za a zo a yi alƙalami da su abin rubutu duk icen duniya a zo a yi alƙalami da su ko ya ce wala bahar ya mudu kuma tekun duniya ita ce tawadar duk icen duniya alƙalami ne kuma duk tekun duniya ita ce tawadar ba tsaya da tekun duniya ba sai ce min ba'adi saba'at abubuwa wannan teku wata duniya da ka sani ko atlantic pacific waye mediterranean mediterranean duka wani duniya maruji duka wata kun duniya gaba daya wannan da muke gani ba su kadai ba Allah ce a kawo su bakwai ba ta yanzu ma zai zama sai yanzu gaba daya a ka teku kamar ta yanzu guda bakwai kinta a ce wannan tawada ce da ita duniya gaba daya ana rubuta Allah al-Hakim ne al-Aziz ne al-Jabbar ne Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne su ba mun kadai yace za a yi ta rubutu da wannan alƙalamin da wannan teku ma nafidat kalimatullah za a yi a ƙare ita ya cinye alƙalamin ya cinye da wanda ta ƙare sunan kalmar Allah ba ta ƙare ba balle kuma anata wannan kuma kalmar Allah ta kuma ta al-aziz aka da bayani ne al-aziz mabuwayi wane ne al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ai wannan kuna ta rubuta ta rubuta za a yi ta rubutu ita duniya gaba ɗaya ƙare ta kun duniya bakon dukkan ta ƙare gaba ɗaya amma ta ma na fi kalmar Allah ba ƙare rubutu akwai saura na kurin Allah girma Allah kurin Allah ya ɗan abu kusurfar tashi da wani abu mana iyakar illa kurin kwatamce kurin mala ya huce duk abu da ka suranta Allah lauce kan ya ce inna Allah azizun hakim don haka lalle Allah mabuwayi ne kina abin da ya suke cin al'aziz kuma hakim kuma Allah iya komi cikin tsari Allah kenan al'aziz kuma hakim ne me ce gaba ya ce ma خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة wai kakka yi kashe maka bata tashin kiyama kakka da sayi da shekaru dubunnai an yi ta mutane kakan waye kawo ana aka yi ta yi kuma a ce za a tara a lokaci guda sai da ce gaya maka abu ne mai sauƙi a wajen Allah ya ce ma halakukun wala ba a hukun illa ka nafsu wani halittar ku da Allah ya dukan haka in ya so ta da ku duka yadda za a aka halitta rai guda da kun faifun aka kashe kowa da kun faifun haka da mun yi ba wani abawa wata wahala a wajen Allah gaba ɗaya lokaci guda za a yi busa kowai fa inna ma ne zata da wahida fa zan bi sahira ko sai ce za a yi kura busa daya wannan mala'ika ne ma guda cikin mala'ikun shi Allah ya ba mala'ika guda wani aiki kura aiki mala'ika ne kura mala'ika ɗaya ne sarafin Allah ya yi wani kaho na musamman wannan kawon shi ne za a busa kowai kuma shi za a busa kowai ta shi kuma za a ce kuma tuni mai kawar iya na a bakin shi ba ko da jirin busa kun busa da kuskura ce sama za a ce sarai ta cewa kai fa an um ko sa mu karin mutakamin da karni in ta zala uzun mun zala ce ta ina zan zan shantake in samu nutsuwa alhali mai kawonwa tuni kawon a bakin shi yake ba jirin busa da busa kure da kowa ba ya ce ina kai ina shagala kan adam kina a wajen allah ba wani ba da lokaci da halittar da ta da ku kamar rai guda ne inna la sami'un basir kuma Allah mai ji ne mai gani iya ji yana gani sifata ta Allah ji da gani ci gaba ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير نعم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل شما لا باكا gani baka gani ko baka san ba da cewa Allah abu da kana gani inda dare wataran dogo wataran gajeri wata tsakatsakiya na lake canza lokaci zuwa lokaci ba mai ce man ga inda mutum yake nake zuwa a danna ko a yanayi gidan shi a yanayi gidan dare yanzu ɗan rage ko idan ƙara babu ce allah shi ne yuli julai da finnaha yake shigar da dare a cikin rana ma'ana an ƙarfi awa sha biyu ya shigar da dare ya ƙaru ya ɗauke awa misali awa sha biyu awa goma sha uku kaga ya shiga cikin lokacin rana wa yurjun nahara fil layl ya shigar da rana a cikin dare kenan mai kwana ta awa goma sha biyu ta awa goma sha uku sha hudu ma duk wannan tsari dai na rabuwar dare da rabuwar rana wannan shiga wannan shiga wannan duk wannan aikin Allah ne wa sakhara shamsa wal qamara kuma Allah subhanahu wataala shine ya saukake ya saukake an ce tasakhir zaka ce to me muke da rana me muke kama da ita a'a Allah ya saukake mana ta mana aiki ta ba mu haske kuma ta ba mu rayuwa ko da bature ana cewa duniyoyinmu suna da system solar duniya ɗan zagayen rana rayuwarmu tana da alaƙa da rana yau na alamana cewa za ka tabbatar da tsirin allah ne ga rana da duniyarmu yau a ilimince na ɗan adam kuno cewa a yi imani inda a ce rana wani buto ne za a danna ta mutu tana mutuwa babu wata hali ba ma iya rayuwa a saman ƙasa kasa da ciyar wanda segon ma har ba sattin yake segon daya ba ma wata halitta ba ta kai wasu maka sattin a ce babu rana rana sababin rayuwa ke ko da ba sani ba kai ne baka sani ba Allah ya tsarin da ya mata kuma masu ilimi sun tabbatar da aikata abun haka yake Allah ya hore mana ita da ita muke rayuwa duk wani tsarin mu isukan mu ko mu masaukin mu ko mu da rayuwa abincin da muke ci da yanayin jikin mu yanayin ita yadda za ta kirima da yadda muke ciki duka wannan iya da alaƙa da rana eh iskar za'i sanyi kaza duk kusan mu da rana duk abu haka da rana haka muke ɗan uwa a tsarin da Allah yi mu ne muke zagayawa alaƙar mu da rana a ji zahi a ji ɗari tsakatsakiya yadda muke alaƙa da ita da Allah tsara kuma suna cewa inda wai rana a inda take ko mu inda Allah ya je mu inda aiki na na dan adam za a samu dan motsi dan kuskure kaɗan ya dan da rigine kaɗan wani wuri dan tayi ta dan kusa to na ba a rayuwa ma babu babu an gama yawuwa kare inda aikin dan adam ne to ma aikin Allah ne zalika taqdirul aziz al hakim alim wannan tsari ne da Allah ya rigiran kayan shi wanda yake mai iko masani ya ce wannan wasakhara shamsu wal kamar Allah shi ne saboda rana da wata ke muke amfani da su hatta wannan wata yi akwai fa'ida wani masu sun sani yadda yake muke wata alaƙa ta wani tsari da muke samu daga wata bayan ganin wata a kwanaki da muke ganin ya gaishe ba shi kaɗai ba wata ke aiki a cikin wani duniya ta mu Allah wani aiki ne daban na Allah ya ce shi saboda rana da wata hita kullun da wata da ranar ya jari gudu yake ta yi yaki kone din girman rana ita ma da falakinta tana da orbit wanda ba ta busawa daga ciki kuma ɗan adam ya kai zai baka kilometaraji nawa take a shagon an abu ne sannan abu ne ɗalibin allah su iya gani ana gani ana ilisai tafiya take gudu girmanta gudu take a duhu kuma a duhu da ya yi ya yi a ce ya yi a ce duk kilomitar gudu ne duk kilomitar a gudu bane wallah ga gudu bane ya yi wannan ya yi sekon par sekon gudu take ya ga gudu zane ya wuce hankalinka ma ba ka sana yi ba kai yanzu da Allah zai je da ɗan adam ma mu kan wani samu a kai a ɗan baka ɗan a ɗan sama ka cikin ake idan ke hura da gudu da kai wallahi amma alamu za ka yi ba tsoro ka aje ruwa he iska ta tura shi ka aje ruwa yadda yake ina wani ce maka wallahi tana ta yace maka kace shi abin da suka kasa mata mata hiya wannan abin ne ni ma Allah ji kura imamu ni imam na cikin nutsuwa musamman alai amma abin haka yake da abin abin haka da yake ta iya aiki aiki aiki aiki aiki kullum dare da rana ya ce kullum ya jari ila ajalin musamman kowanne da ranar da wata kowanne iya tahiya zuwa wani ajali da Allah ya kamshi ila ajalin musamman kenan akwai lokaci da ya zai yi kuma kowane sistamkin ya kare ijar samsu kuyirar wajen nujumun kadarar wajen da sun jira haka da komai ya kare sauki ranar ta kare wanda turbamun sun kare komai ya kare za a zo wannan ranar amma yanzu suna tafiya ko ne iya tafiya inda Allah ya tsara shi wa annan lahabi ma ta'amalu na khabir kuma cewa ku san da cewa Allah game da duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani ya cikakken musulmi ya ta aikin zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير
zalik ɗan wa duk wannan bayanai da Allah ke mana na ƙudurar shi bayanan mana da ƙudurar shi da hikimar shi don bi annan lahuwar haƙ don ka san da cewa Allah shi ne abin bauta na gaskiya wa annan ma ya dabo na min duniyar bayan duk abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba shirme ne banza ne shirme ne kuma ne wanda ba Allah duk wannan ayyuka ayyuka na Allah وأن الله هو العلي الكبير kuma ku dan kasance cewa Allah shine al-ali shine madaukaki sama da komai kuma shi kuma al-kabir shine mai girma sama da komai ci gaba alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ɗan wadda wannan Allah iya kamana ne mai kaza mai kaza kullum kullum ka misali wani abu ne din mai hankali ya san irin wannan hanyoyi ne na a sa ma girman wannan mahalicin dan adam yakan iya girmama abu ta irin abin da ke gani aikin wani abu dinnan na da biya a sana'ana a cikin a samu mutum goma wanda ya ji amurka ko rasha amma daga an ci amurka abinda ci kwallo shi kan wata ƙasa ce mai girma yau inda za a ci misali shugaban ƙasar nijar ce ya zagi amurka ko kai ya ja rigima karfin ƙasa ya ce kamar zaɓa da yanzu da kai ce ya zagi na amurka kafin ta ɓaci kurmi ya zagi na rasha kurmi kafin ya zama bala'i ka san ya taɓa bala'i saboda me ka san a kanka ka san amurka ta yi jirgin kaza ta yi kuko kaza jirgi kaza makami kaza duk da wannan tana da kudin baka wanda da hannunta ko bi hannunta wani sa yake tsoronta ai ƙasa ce da makami da kuɗi ya ke tsoronta shi ne wani adam wani abin na kan mu an samu aka ta wani abu aka baka ba to shi yasa ya wuri daga Allah ya kama ya kama ka misali mahalicin sama mahalicin ƙasa mahalicin ka mai kaza mai kaza dan ka san me wannan ikon shi kamata ka girmama eh sai ka baka misalan ayoyi rana da wata da turmamu da wane duk wannan mai hankali ta wannan abu in ka aka an ka kara hankalinka ka diba mu wannan in dage da hankalin da Allah baka za ka san girman wannan mahalici kuma za ka san ya kamata mai wannan abun ya kila ya kamata gaskiya mai da amai biyayya yanzu ana ana turawa biyayya ana amurka biyayya kurin ta da baka manzil tana da makamai in ta ce ai ka zaba ku takawa dole ku bi ba ku taka haka ta ce aiko haka tsaye amurka ko rasha haka ta ce ko kuma duk wanda ya ce iya kaga sakamakon shi na yi magana kenan ko haka ake ko to wannan ina da allah ma da ce ce ka yi kuma ka ce ba ka yi kuma ka ce a zama lahiya ka saba da ba zama lahiya amma ina kwana biyu a gaba da abin taɓa shi haka yau shi da allah ke kamun kaza kaza kaza mai kaza to don mu san girman allah yanzu a nan kuma yake cewa alam tara annan fulka tajri fil bahri bi ni'matillah baka gani bawon Allah yanda alfulk jirgin ruwa yanda tajri fil bahr yanda yake tahiya yana gudu a saman tudu kabara fada ka kabara ka fada ko ka je wani dutse ka gani ya tsaya amma diba girman jirgin ruwa Allah ya tafi wani sistem waɗanda adam ke ɗaukan wani aikin kwanan ya kace wani jirgi ya mantale a tsakanin gadar swiss ta egypt abinda yake ɗauke da shi tan ba ta ɗari ba tan dubu ɗari biyu da musu tan ba dubu ba tan dubu ɗari biyu da musu na kaya container jirgi guda ne tan tan kurin container mai kurin tan ba tan ɗari ba san san ɗari da ba tan dubu ɗari biyu da jirgi guda ne kuma kuma akwai su da yawa cikin ta ɗan wannan tsarin da allah in a ce yau misali kai a ce misali ɗan nijar a a ce za a kawo shinkafa cana da raƙumi ka hazo wuta wasu jiya su mutu da raƙumi an matafi da wani ya mutu jiya su mutu amma yanzu yau da a ce kurin da ya kwamantar shinkafa daga cana daga japan wata ɗaya wata biyu ganta a kotonu wata ɗaya ganta da magara allah ya ƙara kama shi kuma ɗaya wasu rikita kullum ina allah ya ƙara shi kaka shiga zai wa a da inda zaman duniya za a zamana wani lokaci a zo a cewa za a zamana a diba nijar yanzu yanzu duka nijar dubu ɗari biyar ne a dubu miliyan za su kai dubu ishirin da biyar to aka diba abincin da muke da muke yi a nijar ai kuma abincin da yuce batan kaza ai ko ɗaya cikin goma sun ta mutuwa za su kenan ko a wancan zamanin babu kayan aikin da yake a yanzu na ɗauko ni'imar allah daga wani kasar Allah kuma ya ƙara a gehe guda yadda in abincin nan bai yi za a shimka a wata ƙasa kuma abincin yan wannan ƙasa ne haka Allah ta kai shi shi Allah kuma ka komai shi cikin sauki ta wata hanya daban nan kai kaza haka haka Allah ka shiga lamarin Allah kullum wa yace wannan jirgin ruwa iya gudu a cikin teku bi ni'matillah kullum ni'mar Allah ce sanya wannan jirgin bai nutsewa wani sistem da yawa tukuna musamman shi ne ce mata kanta ta ɗauki jirgi kwale-kwale ƙarami ko babba ya tafiya saman ƙasa bai da tsawo kuma kowane zamani da irin nashi allah ba ɗan adam hikima da yake cin mori wannan ni'ima ta allah duk wanda bai ni'imar allah duk wanda da ni'imar allah ce muke moriya ta wannan jirgin ruwa yadda yake raba ni'imomin allah cikin duniya babu hanya har a yau ci gaba da aka yi wadda take raba ni'imomin Allah cikin gabayi irin jirgin ruwa irin teku eh wannan ayar Allah ce yace alam tara anna al-fulka baka gaba cewa da jirgin ruwa tajri fil bahr iya gudu iya tahiya cikin ruwa bi ni'matillah da ni'mar Allah yuriyakum min ayati Allah ya muku haka ne dan ya gwada muku wasu abu daga cikin ayoyin shi a nan akwai darasi na sanin girman Allah ayoyin Allah ne ta wani ce ina fi zalika da ayatin da kullu sabbarin shakko kan jiba wannan ni'ima kaɗai ta teku da yadda Allah ya raba ni'ima ta wannan hanyoyi kwari Allah akwai ce akwai ayoyi da dukkan mai haƙuri mai godiya da ni'ima Allah Allah samu cikin masu godiya godiya Allah samu zama masu godiya mishi
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار
na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu halin wasu bayi budulu yace wa idza gashihum mawj idan igiyar ruwa suna cikin teku sai igiyar ruwa ta tashi sai ta sama ta musu inuwa kazzulal yadda kasan inuwa takan tashi ta sama ba ta faɗo kanku ba wata sabko akwai na ta yi sama mata zai ku shi kenan idan suka har ganin wannan igiya ta ruwa mai kamar inuwa da'awullah mukhulisi na lahuddi sun san ta ɓaci a nan kuma za a kira allah shi kadai ba a zama allah da kowa mun kan isa ikirma a abu jihar ikirma da abu jihar lokacin da annabi ya ci makka shi gaba ya zama a makka yadda ya tsada wanzan annabi rama yadda ya tsada musulunci kuma ya yi ɓanna ƙwarai annabi ma ya ne wantar ta dole gashi kuma ce a kame shi ko a bacin ya kame shi ya huce ya tsere ya shiga jirgin ruwa ya tsere a cikin jirgin ruwa sai igiyar ruwa ta har kaɗawa dam dam dam dam sai har kiran lata da musa shi dan makari da ƙwarai shi ne ya har kiran lata da musa sai su yan jirgin ruwa ma su kai kai ba mu allah aka shiga wani halin ba kiran kowa sai allah alhamdulillah shi ba ne ba ne musan ba yanzu musan ba laifi ne zo kace a nan ba a kiran kowa ya Allah wani halin eh ba a kiran kowa na kiran mu nan ka ja mu jaraba ka ja mu jaraba ka kiran Allah Allah kurum suka ce ba yi ba a kiran kowa ba a kiran kowa sai Allah shi ne hindi ba yace to shi ne yake ta yake ta kan shi to idan a wannan halin ba a kira wani Allah ba to Allah na kira shi hadashin hankalin shi zo in a wannan halin bala'i mutuwa ga mutuwa gadagada ba kira wani abubuwa ta mai Allah to miya hankalin shi nan a nan ta ce ma Allah ba Allah in kuwa har wannan bala'i na mutu la zan koma ma kuma mai kabiya kuma haka ba ta kowa ta Allah ya gani haka Allah ta dake shi kuma ƙarshen lamari dai isa ce doguwa ya komo ya ce in ma mai abushi a yi da abushi ko ya musulunta ya kuma kuma musulunta kuma ya zama to komanda yake addini ba daga baya da karanta bude shi kusa islamiyya ya ce komanda ne musulunci kuma ya zama ya zama komanda na bude zuwa musulunci eh to kenan wannan an ta bashi da makon Allah ko ta bashi an wani ce kullum irin masu kiran wani Allah ya shehu ya shehu wallahi ka je mai lahiya bai garin shi ka ce shehu ya koro sauki ka ce ina maka da mutunci ya san baiwa ta ya ce shi kuma ne bai ya kashe ya zaka kuma kana magana mai zolaya ne da ka ce to shi ya koro sauki har ɗan jiya sun maka da shi kuma da jiya da shi ka a san shi da gobe kenan sun san kanzani kuma shi ka saka tana adam kuma jiya ta baci da ka ce wai wai wai Allah wai Allah Allah ce wai Allah ce bisa mun abin kuma dace bisa ce kuma dace abin kuma bisa yana kuma kuma shi shi ka saka take kai ka bala'i ka san wai Allah wai Allah wai Allah ya mutu sauran haba wannan haka Allah ta halinsu wa idza gashihum mawjun kazulan da'u Allah idan yake ruwa ta dindabe su kamar inuwa inuwai za su kiran Allah mukhlisin lahu din suna ma tsarkake addini ba kiran kowa sai Allah amma dan shegantaka falamma najahum ila albar lokacin da aka bala'i aka fito daga bala'i teku aka fito sama kasa aka samu lafiya to mutane kala biyu alati faminu muqtasi nan menene nan wata ce ma'ana wanda suka yi imanin nema dan shi nan mu akwai mujadi ya ce kama a cikin afukan rubutu a nan mu dauki hakikanin lafazin nan al-muqtasi mai ma'ana tsakatsakiya na ce akwai abu mai magana wanda ya ga aya ya ga aza karara ya ga komai sai Allah ba mai sai Allah ya ma Allah alƙawari yanzu ya komo maimakon a same shi cikin ibada dumu-dumu cikin ibada mahazin ga shi na tsaka-tsaka tsaka-tsakiya mutasin kiran bai mai kawai gaba ɗaya ba kuma mai bari gaba ɗaya ga shi nan dai baina-baina shi ne mutasin kanan bai dace haka ba bai dace ba kai da kaga haza haka maka haka a same a gaba-gaba ba mutasin ba a same ka a gaba-gaba katin sabbin eh katin masu gaugawa masu gaba-gaba amma halin mutum ke nan domin cewa yana tunanin wata kisa ta taba kana wani wanda ya musulunta yake ba labarin irin bincike da ke ci ya lura cikin bincike da ke na addini ya lura duk wannan masu zuwa sama suna dawowa wannan masu zuwa tun kaso sama amurkawa da turawa ya ce ya bi rayuwarsu ka samu shiga kiristoci ne ce amali da kiristoci ne ce wala ka shi samu rayuwarsu sun duku bauta a coci sun koma bautar allah kurin sun san girman allah suka kurin ya kamata a bauta ma allah duk ba su kan sara'a amma sun gano irin abu su da na ayoyin Allah a sama idan sai gwada musu suka sani to wallahi da yawa sun dubo turin wajen ibadar Allah ko tun da ibadar suke da akan akan shirka amma dai ana akwai shukur suna da masa musanya ji cewa akwai Allah da ba maluci kuma mai iko da cikakken iko bare shi sai ina ne yace wa ma yajhal bi ayatina illa kullu qattarin kafur ba kowa ba ke musu da ayoyinmu sai duka mayaudari butulu nan ka hatar bayan mutum ya ga halaka ya koma ga Allah Allah ya wa Allah alƙawalin imani yanzu ya koma yaro shi ne hatar mana gaddar mayaudari eh mutum mayaudari ke da mitar alƙawali kuma kafurun mai butulu mai kafur butulci iyaka butulci rashin yarda da nima rashin godiya da nima ka kyautawa shi ne kafur
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله بالله الغرور
ya iwan nas Allah subhanahu ya kira ya kira mutane gaba daya ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji dan Allah ubangijin kowa ne da mai imanin da badirin wa khashaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun mujaz an waladihi an waladihi shay'a Allah yana iya tsoratar da mu iya mana kashe game da wannan wuni wunin kiyama ku ji tsoron wunin da la yajzi walidun an waladi wunin da uba bai iya amfanin wani abu ga ɗan da ya haifa an san yadda a nan duniya ka wada ka tashi ka je ka dawo ka je nan a zage a cikin ka je nan kurin dan fama ka kama iyalanka abinci kaɗan inda wani zai zo ya taɓa ɗanka ko naka za ku iya bala'i daidai ka mutu eh kan ya taɓa naka kana kare mutunci shi kana kare shi iya kan rayuwarka haka ma haka za ka tsokana harura kuma ka mutu a kan ɗakunan to amma a wannan rana ba ka tsina duk da ka san ɗanka ba ka tsina mashi komi don bai ba Allah ba haka wala mauludu huwa jazin an walidi shi haka shi ɗan din da ka san uban shi dina sai ka sarki zama uban shi ma bai tsina na uban ta ko yau mai furu maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi da kullum mun mun yamma sha'ani mun ko Allah ta ko har da mutum zai guje ma dan uwa mata da uwaye kowa a wannan ranar kowa ta kan sheki kowa ta kan sheki in ga wani wani ne mu wani sai bayan sai da inda sa gaba amma tashin farko kowa ba mu nan kowa uba ba wani da ba wani uban shi koshi ta kai shi ke sai ka gana ta da wani kai ka ga da abin ta gyaru ne ka ka samu da to kuma ka da wani ya ka nemi da wani uba wani wane ne bayan ta ka ta gyaru amma tashin farko in aka tashi aka zabura kowa ta kai shi kuma za ka ce hatta da manzannin zai da kansa zani nafsi nafsi kowa ta kai shi hatta manzannin Allah akan zalati kowa bai tana kowa shi da wurin da a ce mutum bai tuna kowa ba kanshi ba ko da ya gagan taɓa shi ya ce wannan rana ranar da ma'aiki bai iya ma ɗa wani abu ɗa bai ma'aiki komi nan ka ji tsoronta da ka shirya mata za ka zo ma kowa ya ce ina wa da lahaq don haka wannan rana tabbas za ta zo kuma alƙawarin allah ne shi kuma alƙawarin allah duk da ya tsawo zai tabbata duk ganin shuru shuru ne da gama abin ba yi ba shekara kaza dubu kaza ta wa yanzu ba ma shekara dubu da wajen rabi su ma ta kaza ta yi wani shekara kaza kan ba yi ba iya nan alƙawarin Allah ne kuma zai zo wa'ada da haq alƙawarin Allah ne na gaskiya dan haka fala taqurrannakum hayatid dunya wannan rana akwai ta tabbas ba ta kanko yarda rayuwar duniya ta rude ka jin dadin duniya kulawa da duniya gyara duniya ya doki hankalinka ya mantar da kai da wannan alƙawari na Allah da kamar an roke na shike na kurum dan wa munnan kashe ne Allah ke mana zai mu zaka ga mutum ya kai ya kawo so yake ya gina bila daya bila kaza bila kaza yayi kurum wai shi nan ba wai da iya tsuwa tsuwa tsuwa bayan bayan mutu ba iya tsuwa kurin dan abin da yake kariya dan rayuwa ta tsuwa ka aje sha wahala bayan ya tsuwa eh ya samu da ya rika ci ya tsuwa bai iyawa ga da abu zai ka samu kwana biyu kuma na tsuwa karshe da shi mutuwa sai amma zai ta wahala gaskiya da ƙarya sai ya gina sai ya tattala ya gyara kurin wa abin da tunani tsuwa in ya tsuwa in ya da tarar bai tuna me ba tsuwan can me ka gina yi can mai ka gina sai gina mai hankali can ta ha abada mai ka gina mata shi sa ya da makaranta isa ta wannan abu hajjin da shi da amir mummini da ya ce wai mutane su ki mutuwa bisa mutane su ki mutuwa ya ce harin kadade abin da kuka ki mutuwa harin kadade ya ce duniya kuka gina kuka rusa lahirar shi sa ba kwa san ku tashi da inda kuka raya ku je da kuka rusa ce wallahi haka dai shi ne ke muku muku mutuwa can a can nan kuka gyara duniya ku gyara sai ba su afirka ce nan kuka gyara suka rusa can kenan nan wani aka jan hankali ne kada rayuwa ta duniya ta shagaltar da kai ka mance da shi da gyara wancan gidan lahira ba ce wala ya ƙurarnakun billahi da garu kan ku yarda mai rudi shaidan ya rudar da ku ya mantar da ku da abin da ke gaban Allah ce muke ci gaba إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
wannan aya annabi ya kiranta mafatir gaibu hamsa abinda yake makubilin gaibu guda biyar wanda in ka san su ka san gaibu makubile ne dole ka san gaibu to ga makubilin in ya baka amsa kan kai ya zai baka labarin gaibu inna la indahu ilmu sa'a Allah a wurin shi kadai yake da sanin yaushe tashin kiyama saƙular fi samawa la ta ci kuɗin lamar ce saninta ya yi wuri duk wanda kuma sama gaba daya babu wanda ya san kul ilmu wa inda rabbi Allah kaɗai ya san kan shi la jidal yuqad ya illa ba mai iya sanin ya yi maka shekara nawa za a yi tashin kiyama kowa ya Allah kaɗai ya san kan shi kuma ka tambayi wani yaushe za a yi babu ja maka hatta da manzannin Allah ba sani ba wani zula gais Allah shi ke saukar da ruwa millimeter nau za a yi a ina za a yi yaushe za a yi Allah kankan shi wa ya alim mafi al'arham ya san abin da ke cikin ma'aiwa yan wa wannan masaloli maganar ruwa saukar da ruwa maganar sana abin da ke ma'aiwa wasu wawaye wanda suke ma ƙur'ani kallon reni cewa wai ga ƙur'ani na mutum ana cewa allah ya san saukar da ruwa ga meteo yanzu ga shi ecography za a ma ecography a ce maka ai ɗa mace na gwanan miji ne a gaya maka wawa shi yan uwa allah iya magana sani sani totar gaba ɗaya cike da waje magana yan uwa me ake meteo mai tewo da yabda suna cewa masu san suna da haramun ne masu ilimin mutewo haramun ne masu nan gaibu ne a probability ce probability ce iyayewa ana tsammanin ruwa yadda kuma yin wani meteo yadda kayan aiki ne gare su na'ura gare su a sama ba suke ba su labarin iska da gudun iska da yanayin nau'in iskar ta tunkaro wuri kaza hanya kaza tana tafiya kilomitar kaza tana tafiya kilomitar kaza ka tafiya a abuda duk wani abin ilimin ake gama yanzu a je mai tiyo duk dan gari duk wanda ke a cikin nan ka san hadisin da hadisin ta so kace wani hadirin ka ka ga da gudu ka karfi ta ka tafi gida kai ta so ko ko kai kamar da fitar haka wani wani abin da ana tattara ana tattara kaya kasuwa in kasuwa ce urin biki ne ana tattara kaya ga hadirin ya zo ga hadirin ya zo da gudu ana gaugawa daidai irin abin suke hange na iskar suke gaugawa da su to shi ma mai tiyo haka ne ganin iskar yake yana hanjanta zai da ya ce a wannan tahiya iskar a wannan tahiya tata za ta kawo gari kaza a lokaci kaza a irin iskokin shi ne kawai yana hasashe a ce za a samu ruwa iyayewa probably iyayewa a samu ruwa a lokaci gari kaza to duk wani allah ya san ruwan garin da za a yi da lokacin da hadirin za shi da millimeter nawa za a yi kaf ba raguwa ko dai Allah ta a ina ta ko da ruwan ina za a yi tsallake nawa ke ruwa a gari a wani wurin tsallake bai ba a ina za a yi kun ganta ruwa ingantaka na sallar sallam ya ce wani bawan Allah iya tahiya cikin daji sai ya cikin girgiji iya Allah ya da shi sautin na mala'ika cewa a hadiri shayar da gonar wani aka kama sunan mutumin cin ba wanda yana tahiya sai iske he iske ma'ana wani a cikin gona duk ba inda ya ga ruwa ya wani gona ya iske wani iya gyaran gona citu bawan Allah wannan wata ba kai kana ruwa ne me nake ga wannan halin ka haka ita me aka yi yace me aka ba Allah dijin da nace abin da nace wallahi ina tahiya ne ji an ce a shayar da gonar wani kuma mai tambaya sun ce sun ce kaza yace wallahi sunan ka ne kuma gashi gonar kai aka yi ba me ka akwai dalili me kai kike ba Allah anan dai dai mun amince shi dai abin da take yayi in ma nan balle sai ya ma Allah shi dai wannan noma da kai na yi in na kare na kare ce ne komi ina raba wannan gona ta wa gida uku daya in aje abincin ya daina kare mutunci kenan ko ɗaya kai je roƙo shi wani biyu na biyu in yi sadaka ga bayan Allah na uku sai a ce saboda noman bane shi san yayi ya ce yana abu da kai da Allah haka ai wata ya ce Allah ke raba ruwa a inda ya ga dama lokacin da ya ga za a yi iska iska ba yi da wani iska ba ta kama iska ba ta kama lokacin duk Allah ne ya kare shi shi shi da mai tayo sai an tattaro iska an gama sai isa na ma lalata no ya tsare suka ya tabbata an gama sai ma sai lalata ba to ba da ba to Allah shi cikin kai shi ya koma kai shi shine masanin na hakikanin saukar da ruwa ma'aiwa eh zama ecography a ce da namiji namiji ne to namiji ne talaka ne mai kuɗi ne shekara nawa zai sarki ne zai sarauta ko talaka zai mutu dan mutane ko dan aljanna da ko zai yi ko boy boy zai yi ko ministan ne ko shugaban kasa ne akwai mai gaya maka ba da gaya maka Allah amma Allah san tun kana cikin amma Allah san da kwanka kin sanin Allah san ne to ta na hakika Allah ya san abin da ke cikin ma'aiwa wa ma tadri nafsun ma za ta kasaba gada babu ran da ya san me zai wakana gobe kana yin program yin program gobe kaza ya gobe ka shiga a likita ko ka ji ko da kake ko ka program da za a yi kaza kaza kaza kai ji ko to a kanka take ko kai kanka da kai kanka da kare da wada kai ji ya ka mutum ne kenan ka shi da kaza ba Allah Allah bai saka ba kenan Allah shi san hakikanin me zai wakana gobe ta kakka ba sani eh wa ma tadri nafsu bi ayatin ta mutu kuma Allah ya san ko ta rai a ina zaka mutu za a yi aiwaka a Nijar ka mutu a saudiya ko a amurka ko a ina ka mutu da allah ya kaddara za ka mutu a nazarar ita turwa ta inganta ya ce idan allah ya so kashe bawa a wata ƙasa sai sa maka bukata a wannan ƙasa ka je kuma can a kashe ka eh haka allah za ka yanci na wannan wata ƙasa za ka zama haka allah ka yanci wannan allah ya san wata rai ba ran da tsara da mutu za ka ishe da komai har da kabarinka ma iya iya baka mutu a nan ba ya ce inna la alimun khabir Allah masani ne kuma gwani ne na alkhibra sani wanda yake ciki da waje ya yi mubarak a alim Allah masani ne mai cikakken masani ina da lokaci Allah kan gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.